من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na alhamis mai tarin albarka wanda ta cikinsa ne muke fa'idantuwa da sauraron hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin littafi mai suna Riyadu Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, wato littafin da imamun Nawawi a shafi'i ya rubuta Allah maɗaukaki ya gafarta masa. A in ba manta ba muna karatu ne cikin wato littafi na zikiri da kuma falala shi zikiri ɗin haka ne ko? Yau matashiyarmu shi ne hadisin Mughira ɗan shuba a littafi na shi ne hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu. hadisin hadisi na nawa anaka dubu ɗaya da ɗari hudu to kalimata ni min yi shi ko ba shi ba ne na'am to masu kuɗi na da sun tafi da lada, la haula wala ku. Zahaba ahalid duzuri na yanzu kaɗan ne masu ɗiban wannan lada. An gane? Hadisin Abu Hurairah. To, to, to, to. Zubairin? Na'am. Na gane, na gane, na gane. Hadisin Abu Hurairah kace ko? Na'am. to to to to gashi can hadisi na 1426 anawa wa nabi hurairata radiyallahu anhu na'am sharhin hadisi na gane nan ne gurin tashi ko kafin mu zo to mu karanta sharhan mana اللهم لا مانع لما أديت ولا مؤدي لما منعتك wala yanfa'u zal jaddin minkal jaddu mun fassara ɗaya saura ɗayan nan na'am yani alhadd wal gina yani al insanu al mahdhud alladhi lahu hadd wai dan adam ma'abucin rabo da yake da rabo wa indahu malun yana da dukiya wa indahu auladun yana da 'ya'ya wa indahu zawjatun yana da mata ka san wani Allah ya hada maraka ga kudi mai yawa ga 'ya'ya masu yawa ga mata masu yawa wa indahu kull wa indahu kullama yashtahi min ad-dunya duk abin da yake sha'awa na duniya Allah ya hore masa fa inna hadha la yanfa'uhu min min Allah to da kudinka da 'ya'yanka da dukiyarka da matanka ba amfanin da zai ma a wajen Allah, shi ne walayen fa'uzar jaddin minkal jaddu ko? An gane ma'anansa? Ai, layin na uzal jaddin minkal jaddu, wai ma'abucin wadata, wadata ba ta ainihin hana Allah ya azabtar da mai wadatar. Aljaddu fa'ilun bi ma'ana, annal jadda huwal hazzu, jadd shine rabo walgina da wadata ma yamna'u min Allah azza wa jalla to da wadatarka da iyalanka ba zai kwace ka ba a hannun Allah li'anna Allah ta'ala lahul mulku samawati wal ard kaga gun ko domin Allah madaukaki shi yake da mulkin sammai da ƙasa wa kam min insanin tarahu masruran fi ahlihi dewa mutum zaka ganshi yana farin ciki a cikin iyalansa wa indahu malun yana da dukiya, walbanun da ‘ya'ya, wa jami'u ma ya naluhu minar duniya, duk abin da yake samu na duniya, wala yan fa'o she'un min Allah, amma ba wani abu da zai amfanar da shi a gun Allah. Yusabu bi marabin, sai Allah ya ɗora mar musiba ta jinya, wala ya ƙadiru an yarfa'ahu anhu illallahu azza wa jalla, ga kuɗi, ga mata, ga ‘ya'ya, sai Allah ya ɗora man rashin lafiya. Kuɗi da ‘ya'ya za su magani? Sai a tafi Ingila a dawo da ciwo, a daɗa komawa Jamus a dawo da ciwo, a tafi ina kuma? A je Indiya a dawo da ciwo, a je ina? Kasan Castro ɗin nan mai sunanta, sun fi kowa yawan likita a duniya. ka je Cuba ka dawo da ciwonka. Wani kuma a karkara ya ciwon Allah ya tashe shi, ya sha wani gari kawai sai ya warke. Walayan fa'uzal jaddin minkal jaddu, dukiya ba ta amfanar da ma'abocin dukiya a wajenka, shi yasa mutanen da ba sa ruɗuwa da dukiya. Alhaji Audu Gwalabe Allah ya ji kansa, wani sirkinsa yana bani labari. bai da lafiya wai za a kai shi Masar ko a kai shi Ingila ya ce, Can ƙasar ba a mutuwa ne? Hmm? Ka san magani ba shi ne fa waraka ba, shi yasa wata rana bahaushe a yawonsa na duniya ya haɗu da wani mai magani ya kasa kuma sai ya ga ya mutu. Ya tsaya ya yi al'ajab ya ce Allah maganin mai magani. Allah maganin? ta kenan ba maganin bane yake ba da numfashin ba shi yake warkar da ciwon ba shi dai ya ce ka yi sababi ne amma ka yadda mai warkar da ka yi Allah ne kaga da ba za ka sha wahala ba wani mutum aka ɗauke shi a asibiti aka kai shi mai tsada aka bar wani talaka ina wane sai ce ya tafi gun lafiya ashe gun mutuwa ya je can gun tsadan sai ya mutu a can shi kuma agun arhar sai ya tashi. Shi yasa larabawa suka ce, Allah shi ne mai halakarwa, sai suka yi misali irin na bahaushe Allah magani mai magani. Halakal mudawi, mai magani likita yana mutuwa ko baya mutuwa. Wal mudawa, wadda aka marwa magani ya warke, to kuma zai mutu a yi. wallazi jalabar dawa'a da wanda yake zuwa sarin magani wa ba'ahu ya zo ya sayar zai mutu shi ma wa manishtara wanda ya sai maganin ya sha shi ma halaka ya mutu kun ga wala yanfa'u zal jaddin minkal jadd an gane Daka ba wai gata ba ne a ce dole sai an kai ka kaza, ainu ba mu da ƙwararrun likitoci, wane ne kaza kaza. Hanya ne ta cin kuɗi kawai. Allah ka shiryar da mu. Shi likita in ya ganka da mai koma ba za ka warke ba. Sai ce, a ɗan bar mana shi ya ɗan huta tukunna. Yana ta rubuta bil, ana turawa alhaji. Allah sarki. Allah ka shiryar da mu. To wannan kuɗin da yake caja ba zai yi amfani ba in ajali ne ya zo fa sai an tafi. Allah ganar da mu. yusabu bihi gammun wa hammun ko kaga Allah ya baka kuɗi da ‘ya'ya da dukiya sai Allah ya sa ma wani bakin ciki ɗanka. Akwai wanda ya biya wa ɗansa wajen miliyan ɗari da wani abu ya je turai ya karatu har ya masters ya dawo, amma yaron sai ya dawo yana shaye-shaye. Akwai amfani? Me amfanin ɓarwa yaro miliyan ɗari da wajen sittin ya yi karatu? a lokacin da ƙannan wannan wadda ya biya wa ɗansa, ‘ya'yan ƙannansa da na yayunsa sun kasa biyan karatun jami'a a nan su yi karatu. Iyi, yaro ɗaya ustas, a nan garin ne fa, ka gane? Akwai wani ma ya biya wa yaron ya je shi, kawai da aka ɗauko fasfor sai aka ga ya je nan ƙasar ya je nan ƙasar ya zauna a wannan hotel sai da ya je ƙasa hamsin duk wata uban miliyan yake tura masa lokacin kuɗi da ɗan dama-damansa dalar ba ta tashin gwauron zabin nan ba kuma bai yi karatun ba kuma bai yi sallah ba wala saddaka wala sallah Allah kiyaye to kaga wannan zai sa marbakin ciki yana so ɗansa ya yi irin nasa shi ma kuma ba gada ya ba shi Allah ba yadda bai aje baiwarsa ba ko ba haka ba ne sai ya ɗauko ɗan wanda ba ka tsammani sai ya buwayantar da shi ɗan suwanan kuma zai zo masu ne talakawa haka Allah yake yi manzon Allah da kansa wata rana aka yi tsere-tsere na dabbobi, da nasa ne yake tserewa sai aka tsere sai yace annabi ce kai ku dakata ba. Kana haƙƙun alallahi Allah ya rufa a shay'an illa wa ba'ahu. Hakki ne ga Ubangiji, duk abin da Allah ya ɗaga shi je ƙololuwa kuma sai ya jefar da shi ya dawo. Abin da ya baka mamaki sai ya zo ya baka tausayi wata rana. Duniya kenan canji take yi ita. To irin wannan bala'i, kaga kana son ɗanka amma ya ƙi shirwa, ɗan wanda kake gaba kowa ba, shi kuma sai ya zama, wannan aikin Allah ne. Wa haza kulluhu fi tafawidi ila Allah, malam ya ce mana duk wani abin da ake bukata ka fawwala al'amari zuwa ga Allah, wa fawwidu amri ila Allah ko? Idan yan bagilana, idan sallama al'insanu واستغفر ثلاثا ya dace idan mutum musulmi ya sallama ta sallah ya ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah ya faɗa ka sau uku wa kala allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram bayan istighfari sai ka ce allahumma anta salam ya allah kai ne assalamu mai aminci wa minka salamu duk wani aminci daga wajen kai ke tabarakta alherinka ya yawa, ya zal jalali, ya ma'abucin ɗaukaka wal ikrami da girma. An yadkura Allah ta'ala bi hada zikir, sai kai wannan zikirin. Wannan fa su ne zikiri, na gaya muku ba irin wancan ife-ife da ake ba, a sha daga a daddage ana cewa wai zikiri muke ko uban wani zai hana. Ba uban da ya sa ka dama. Shi na Allah babu hauragiya a ciki. a nitse ake ambaton Allah, wattartibu bainal azkari laisa bi wajibi, in aka ce kai zikiri, ka yi shi a jere ba wajibi ba ne, ka iya jirkita shi, yani, laukar damta ba ha ala babin falabasa, in ka gabatar da sashi a kan sashi babu laifi, lakin al-afdal an tabda bil istighfari thalathan sai dai abin da yafi ka fara istighfarin nan sau uku da zaran sallama wal Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram ya biyo bayan istighfari ثم تذكر الله بالأذكار الواردة sannan kai wa Allah zikiri da irin zikirorin da suka gangaro suka tisgo a sunnar annabi wa sayati al-kalamu insha Allah an hadisi Abdullah ibn Zubair da sannu magana zai zo in Allah ya so akan hadisin Abdullah dan Zubair wa an abi Hurairah radiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirina أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا وانا حديثي دقى أبو هريرة الله قاري داقريش يتي فقراء المهاجرين أن فقراء المهاجرين فكيري سوني قوت يومي wanda bai ajiye abincin shekara ba shine fakiri mu Najeriya miskinai ne da yawa miskini shine abincin an jima ma baya da shi kaman tsuntsu yake kullun sai ya fita kiwo dan Najeriya na ce maka mafi yawa an gane ko to su waɗannan fakirai daga cikin waɗanda suka yi hijira daga makka suka koma madina sai suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kai kuka kukan nasu na kishin addini ne, sun ga ana bautata wa Allah da kuɗi, su ba su da kuɗin da za su yi wannan bautar, ka san mai kuɗin yanzu ko ba zai bauta wa Allah da kuɗinsa ba. Shi yasa cikin tabiya aka samu wani yayi ta sallah yayi ta azumi yayi ta waye aka ce kai dakata kai nafilar ka kuɗin ka za ka fito ka je baiwa wannan kai sadaka kai kaza mm -mm. ka riƙe kuɗinka kuma kana ta nafila? Nafila ai a kanka kai, aikin ladan da ya watsu, amfaninsa ya taɓa wasu ya fi lada a kan wanda ya tsaya a kan mai shi. Shi yasa aka tambayi Imamu Malik, cewa shekarar da ake yinwa, mutum yana da dukiya, ya yi aikin hajji na farilla, zai koma, shin ya koma aikin hajji ya fi ko ya taimaki ’yan uwansa fakirai da kuɗin nan wanne ya fi, ga ’yan uwansa fakirai, ga maƙwabtansa fakirai, ga anguwarsu talakawa, ƙuta yaumin kullum abincin ranar ake nema. Wanne ya fi da wannan aiki haji ya ce, Idan ya zan mutum yana da ’yan uwa talakawa, ya yi aikin hajji na farilla. yake so zai koma wani aikin hajji, kuma ga gefensa da talakawa, to ya baiwa kuɗin hajjin sannan gaba ɗaya a talakawan, su je su ci abinci, ladansa ya fi ladan aikin hajjin da ba na farilla. Haka aka tambayi Shekul Islam Ibn Taimiyya, ya irin wannan aikin hajji ya ce, duk wanda yake da na kusa da shi, mahawid. ma'abuta bukatu suna da abubuwan bukata da yawa, ga yunwa, ga rashin kuɗin makaranta, ga jinya, ya ce ka ba su su biya bukatunsu ya fi aikin hajjin da ba ta farko ba. Daka kun ga waɗannan suka zo wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, suka ce zahaba ahalid duthuri bid darajatil ula, masu hannu da shuni su ne ahalid duthuri. masu kuɗi sun tafi da daraja maɗaukakiya, wa na'imul muƙim da dawwamammiyar ni'ima sun tafi da ita muku sun bar mu hannu rabbana ka wadata ko, sun bar mu fankan fayau. Suka yi wa annabi bayani, yi salluna kama nusalli, masu kuɗi ne amma suna sallah kamar yadda talakawa ke sallah. kaga mu masu kudin mu ba sa zuwa jami'i ko mai dan kokari shine wanda zai masallacin a gidansa da ƴaƴansa da yaransa su haɗu su yi sallah amma ba zai je masallacin unguwarsu ba ko ya tafi wani masallaci da ake haɗuwa ai jam'i ba wa yasumuna kama nasum suka ce suna azumi kamar yadda muke azumi walahum fadlun min amwalin kuma suna da saura na dukiyarsu bayan sun yi bukatarsu dukiyarsu tana saura yahujjuna suna zuwa su yi aikin hajji kaga aikin hajji sai da kuɗi tun zamanin annabi wa yujahidun suna tafiya jihadi sai da kuɗi wa yatasaddaqun suna sadaka fa qala sai annabi ce ala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum bana koyar da ku ba wani abu wanda za ku ruskar za ku riski wanda ya tsere muku wa'annan kenan wa tasbiquna bihi man ba'dakum duk wanda yake bayan ku kuma za ku tsere masa da shi wala yakunu ahadun afdala minkum ba wani wanda zai fi ku samun falala illa man sana'a mithla ma sana'atum sai wanda ya irin abin da kuka yi qalu bala ya rasulullah sai suka ce ya madalla ya manzon Allah ko ya mana Ƙala sai annabi ce, Tusabbihuna Allah, ku yi wa Allah tasbihi ku dinga cewa Subhanallah, Subhanallah, karka ce Subhanallah, ka faɗi ha babba ba tasbihi kai ba, ha saɓe ne ko ha ƙarami. Subhanallah, ha, allati ta min wasaɗil halk. Daga tsakiyar maƙogoronka ha ƙarami ke fita, Subhanallah, wa tahmiduna. ku gode wa Allah ku ce alhamdulillah kar ku ce alhamdulillah ku ce ai mu alhamdulillah to ba alhamdu ba wutukabbiruna ku kabbara ku ce Allahu akbar kalfa kulla salatin salatan wa salatin a bayan kowace sallah ku yi wannan tasbihi shine abin da ake yi na tasbihi ko kowanne sau talatin da uku ƙala abu salih abu salihu ya ce waye abu salihu rawi an abi hurairata shi ya rawaito hadisin daga abu huraira lamma sula an kaifiyati zikrihinna yayin da aka tambaye shi dangane da yanayin ambaton Allah din ƙala ya subhanallah walhamdulillah والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين سيكا يكون سو ثلاثين دعوك متفق عليه وزاد مسلم في روايته شيكما إمام مسلم ابن حجاج يا إكاري رواية تسيتي فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي يتي ala uallimukum ai yace ko to anan bai kebe sai iya su ba duk wanda zai yaje yayi ba irin lakanin mu bane kace ai sai an baka annabi shi in ya bayar ya baiwa kowa ba dariƙa bane balle kace sai shehi ya baka dama kayan shehi ne ba na Allah da annabi ba kayan Allah da annabi ba a rowarsa Allah ya ce wa annabi wa ma huwa alal ghaibi bi banin annabi baya rowa dangane da wannan ilimin addini dan asalinsa gaibu ne sai da Allah ya aiko mala'ika Jibrilu da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ce alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada Allah shine masanin gaibu baya tsinka baya tsinkayar da wani ɗaya akan gaibunsa sai ta illa manirtaba min rasulin sai wanda Allah ya yarda daga cikin manzanni فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا sai Allah ya sanya wani tsaro a gaba da wannan saƙo da zai aiko gare shi shine zikiri da bayansa ta yadda za a kawo saƙon Allah ba tare da shaidan ya jirkita shi ba Allah ya ganar da mu فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا sai suka ce manzo Allah ‘yan uwanmu masu kuɗi sun ji abin da muke yi na tasbihin nan, fa fa'alu mithlahu su ma sai suka kama yi, fa kala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama sai annabi ce musu kai ku dakata ku. zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce fa ta Allah yana ba da ita ga wanda ya so sai Allah ya baka kuɗi kuma ya baka ilimi Allah ya baka kuɗi ya baka karatun Qur'ani ya baka ikon zama kai zikiri falala ce ta Allah Allah kai mana sai ce ad-dusuru jam'u dasrin bi fathi ad-dal wa iskani sa'il muthallatha wa huwa al-malu al-kathir shine kuɗi mai yawa shine dafru shine bahaushe yace hannu da shuni yana cuɗan bayansa duk wai kana da kuɗi bahaushe ai wani yana cuɗan bayansa mai kuɗi sai ya sa a cuɗe shi ko saboda kuɗinsa malace ga sharhan wannan hadisi هذا من الحديث الدالة على فضيلة الذكر wannan hadisi yana daga cikin hadisai da suke nuni akan falalar zikiri al-maqsusul muqayyadu bil amal amma zikirin keɓaɓɓe ne an ƙayyade shi da wani aiki kun ga wannan zikirin a bayan sallah kawai ake yin sa wa qad sabaqa lana anna al-azkara minha mutlaq wa muqayyad a karatunmu na baya gabata shi zikiri akwai wanda aka sake shi ba kaidi koyaushe ka yi a ko'ina ka yi, akwai kuma wanda aka ƙayyade shi, ba koyaushe za ka yi shi ba, akwai gun da za ka yi shi. Wa haza minha, wani yana daga cikin ƙayyadadde a bayan sallah ake yi, salatan wa salatina. Hadisi abi Hurairah ta anna fuqara al-muhajiri na ja'u, wato wai, fakirai daga cikin masu hijira sun zo wajen annabi. يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سنا كيكو كادوا النبي سنا تيوا إن أهل الأموال سبقونا ما سدوكيا سنسيري منا إنهم يصلون كما نصلي أي سودين سنا صلى تنفر يد مكيين صلى ويصومون كما نصوم سنا أذمي تنفر يد مكي أذمي ولهم فضل أموال suna da suna da falalar dukiya wato suna da dukiya wadda ta rage bayan sun yi bukatarsu sai zan wannan dukiyar tasu suna amfani da ita wajen aikin hajji wajen jihadi wajen sadaka wajen taimakon addini ka gani ko yatasaddaquna biya wa yahujjuna wa ya'tamiruna suna ma umara wa yujahiduna suna saura in aka ce jihadi suna ne gama gari ayyuka na ɗaukaka addini da kuɗi shine jihadi fadallahum annabi sallallahu ala alaihi wa sallama ala amrin qala sai annabi ya shiryar da su akan wani al'amari yace da su ala ukhbirukum bi shay'in idza fa'altumuhu lam yazidkum mal lahikakum bana nuna muku wani aiki ba da in kun yi shi, wanda duk ya zo kusanku ba zai ainihin daɗi da ku ba, wato ba zai fi ku lada ba, wa tasbiku na bihi man ba da ku, wanda yake ba ku ku tsere masa, mana na baya shi ne wanda bai yi ba. Kalu bana ya Rasulallah suka ce, Madalla ya manzan Allah, gwada mana, ƙala tusabbihuna Allah, tusabbihuna wa tuhmiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin Falafin wa falafin wannan shine tasbihin da ake na bayan sallah. Har kawai ba za ka yi salafa wa falafina ba sai in a bayan sallah. Sallar ma ta farilla, in kai nafila ka yi, ka yi bidi'a. Allah kiyaye mu. Yani ta kulu subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, salasan wa salafina marra. Talatin da uku, fa hadhi tis'un wa tis'una. wannan shine sau tis'in da tara, sun innahum fa'alu zalika sannan bayan sun yi wannan, walakin sami al'agniya'u bi haza fa fa'alu mislahu. Masu kuɗi ma da suka ji, su ma sai suka kama yi. Yanzu za ka hana mai kuɗi yin tasbihi? Murna ma za ka yi ka ce, a wane da ƙoƙari yake, kuɗinsa bai hana shi ambaton Allah ba. Fata sa, haka ne ko? fatasawau ma'ahum fi hadha dhikri so suka zama kunnan doki suka yi daidai da su a wajen wannan zikirin فرجع الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله suka ce ya manzon Allah ‘yan uwanmu masu kuɗi sun ji abin da muke yi su ma suka aikata wa ka'annahum yuriduna shay'an akara yahtassuna bihi wato kamar suna so ne a ba su wani abu daban wanda zai keɓance su faƙala zalika fadlullahi yutihi man yasha sai annabi ce wannan falalar Allah ce yana ba da ita ka wadda ya so وفي هذا الحديث من الفوائد akwai fa'idodi da yawa cikin wannan hadisi awwalan hirsu sahabati radiyallahu anhum ala tasabuqi ila alkhair hadisin ya gwada mana sahabbai suna son musabaka shine rigen gyato shine tsere suna tsere tsere ga aikin alheri wa anna kullu wahidin minhum yuhibbu an yusbiqa ghayrahu kowane ɗaya daga cikin sahabbai so yake tsere wa dan uwansa a wajen ibada wa minha min fawaid hadha alhadith daga fa'idodin wannan hadisi anna hadha dhikra subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 wannan tasbihin mashru'un khalfa salawat an shar'anta yin sa a bayan salloli wa qad warada fi hadithin akhar ya zo a wani hadisi annahu tukmilu al-mi'ata bi qawli la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wani hadisi yace cikon na ɗari shine faɗin la ilaha illa allah eh hadiri ya zo sai mun kare karatu la ilaha illa allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير sai ka cika cikon ɗari da shi wa hadhi sifatun min sifati dhikri ba'da as-sala wannan sifa ce ta ambaton Allah bayan sallah wa min sifati dhikri ba'da salati an taqul yana da kuma wata sifa kace subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar 25 kowanne sau ashirin da biyar, kaga ɗari dindi kenan, shi ba la ila ko, fa ya kunul jami'u mi'a sai ya zama ɗari. An ji siga ta biyu, kowanne ashirin da biyar biyar. Wa min sifati aidan an ta kula subhanallah talatin wa talatina, ka ce subhanallah sau talatin da uku, walhamdulillah talatin wa talatin, wallahu akbar arba'un wa talatin, Allahu akbar sau talatin da hudu. kaga cikon ɗarinsa ka ƙara ɗaya Allahu Akbar. Siga nawa? Uku. Bazi mi'a. Wa min sifati an ta ƙula ga wata sifar kuma lokaci. Subhanallah ashara marra, subhanallah sau goma, walhamdulillah ashara marra, alhamdulillah sau goma, wallahu akbar ashara marra, shi ma sau goma, taf'alu haza marratan wa haza marra, kai kowane marra marra li'anna kullum sabata anin nabi sallallahu alaihi wa sallama duka kowanne ya tabbata daga annabi haka ne ko to bayan wannan fa malam albani in ba ku manta ba mun karanta cikin sifatu salatin nabi kamar shekara sha bakwai da ta gabata a nan za ka yi kowanne sau ashirin da biyar shi ne ya fara faɗa a farkon wannan ko? ومن فوائد الحديث سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم على المراجعة والمناقشة annabi yana da sauƙin hali zuciyarsa ba ta tafasa za ku yi muraja'a da shi ku tattauna magana da shi kamar yadda wayannan sahabbai talakawa suka zo ya tattauna da su لأنه عليه الصلاة والسلام يريد الحق أينما كان dan annabi gaskiya yake so duk yadda gaskiyar ta kasance agun talaka ne ko agun mai kuɗi ba kuɗin mai kuɗi yake so ko talaucin mai talauci ba a'a gaskiyar kowa wal haqqu ma'ahu gaskiya tana tare da walakin yudibu quluban nasi wa yubayyinu lahum annabi yakan dada da zukatan mutane ya kuma yi musu bayani ومن ومنها أي من فوائد الحديث yana daga cikin fa'idodin wannan hadisi أن الله سبحانه وتعالى إذا من على على أحد بفضل الله إن يبوا أكن وني دو تفللا فإنما هو فضله يؤتيه من يشاء فللا الله ce yana bada ita ga wanda yaso walan yajura bi hadha al-fadl ala ahli wannan falala Allah bai zalunci kowa ba da ita fa idza agna hadha wa afqara hadha in Allah ya baiwa wannan kuɗi ya baiwa zaidu kuɗi ya bar amru kuma fakiri fa huwa fadluhu yutihi man yasha falalar Allah ne yana bada ita ga wanda yaso walaysa hadha bi jawrin ba zalunci Allah ya ba bal zalika fadluhu yutihi man yasha wannan falalar Allah ce yana bada ita ga wanda yaso wa kadhalika aidan min rizqihi man razaqahu Allahu ilman haka ma wanda Allah ya bashi arziki na ilimi wa lam yurzikil akhara bai bai wani ilimi ba fa hadha min fadlihi wannan ma falalar Allah ne fal fadlu bi yadillahi azza wa jalla yutihi man yasha malace falala dai tana hannun Allah wanda ya buwa ya ɗaukaka yana ba da ita ga wanda ya so. Wa min fawa'idi hadal hadisi aidan yana daga cikin fa'idodin wannan hadisi kuma annal agniya amina sahabati kal fuqara mawadata daga cikin sahabbai kaman fakirai suke yahrisuna ala fi'lil khairi wa tasabuqu fihi suna kwadayin aikin alheri da rigen gyato tsere a cikinsa, kun ga Abdurrahman ibn Auf, duk cikin sabon annabi ba mai kuɗi irinsa, amma in yi azumi na taɗawu'i da shi da bayinsa suke shan ruwa, ba wai za su jira shi ba ne kamar mai kuɗin garin nan sai amar nasa ɗan kaɗan mai daɗi, abin da bahaushe yake cewa karka ture, akwai wata ‘yar miya mai daɗi karka ture. in ka fara ci da nama koyaushe ba za ka iya turewa ba don daɗinta. To su sabai ba su haka, karka turen sai su ci da yaron gidansu. Haka Abdurrahman ɗan Auf yake yi. Na'am. Wani haza sana'u misla ma sana alfukara, don haka irin aikin da talaka wannan suka yi, su ma sai suke yi. فصاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين sai suka zan suna irin wannan tasbihi da kabbara da tahmidi a bayan kowace sallah sau talatin da uku. Wallahul muwaffiq wa anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qal wani hadisi ma an ji gare shi shi kuma ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce, Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin salasan wa salatin, wanda yawa Allah tasbihi a bayan kowace sallah sau talatin da uku, wa hamidallaha salasan wa salatin ya gode wa Allah sau talatin da uku, wa kala tamamul mi'a haka ne ko? Wa kabbara Allah salasan wa salatin ya cinye mun wa kabbaran. sai ya kawo salasa wa salatin ne, yawa Allah kabbara sau talatin da uku. Cikon ɗari ya ce, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shayin qadir, gufirat khadayahu. Do da wannan an gafarta kusakuransa wa in kanat misla zabdil ba'ari, ko da ya kai yawan kumfan teku. Kun ga bonus na gaskiya, ba irin na MTN ba. za su baka bonus amma fa za su ci kudinka da wayo su tura ka a wani abu su ɗaibe ma kuɗi ko kana so ko baka so da yake ƙasar babu gwamnati sai a barka ana ta cutan 'yan ƙasar Allah kiyaye mu amma turancin cuta wai an cire ma naira hamsin a kudinka a Allah kiyaye kai fa ba kai ka zaɓa ba zaɓa maka za a yi kuma a dinga cin kudinka wannan ai zalunci ne eh Allah sauƙaƙe wa anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qal shine muka yi ko na'am wa an kabi ibn ujra radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qal wannan hadisi an ji daga sahabin annabi mai suna ka'ab amma dan ujra Allah ƙara ya dagare shi yace ya ji daga annabi annabin kuma ya ce, almu'aqibatu la yathibu qa'iluhunna almu'aqibatu masu bin baya masu bin bayan sallah tasbihin da ke biye da bayan sallah au fa'iluhunna shakkun min rawi ko mai faɗin su mai aikata su dubra kullu salati maktuba bayan kowace sallah ta farilla ثلاثا وثلاثين سو ثلاثين دكو تسبيحة سبحان الله وثلاثا وثلاثين تحميدة حمدلة وأربعا وثلاثين تكبيرة كاجي قال إلي كبر واتو ثلاثين دهدو duk wanda ya yi su ba zai taɓa taɓewa ba in kana wannan Allah ka ganar da mu rawahu muslim وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلوات بهؤلاء الكلمة والحديث عن كرؤنك سعد بن أبي وقاص yana cikin al'asharu al-mubashara bil janna sadu yana daga cikin mutum goma da annabi ya ce albishirinku ku ‘yan aljanna ne ka san kwa mutumin kirki ne in ban da sabon annabi ina za ka samu haka mai zagin sabon annabi faɗan wuta ne, shi yasa annabi ce, La ta subbu ashabi, kada ku zagi sahabbaina, faman sabbahum, duk wanda ya zagi sahabina, fa alaihi la'anatullahi Allah ya tsine masa, wal mala'ika, mala'iku sun tsine masa, wanna su ajma'in, duk mutane sun tsine mara albarka. Ina ɗan shi'a zai tafi da zagin sahabban annabi. Zaɓaɓɓun cikin sabon annabi suke zagi. abubakar da umar da Uthmanu Allah ya kiyaye mu kun ga yanzu Allah ya taimake mu sun bayyana kafircinsu har su suka gina a Iran can birnin Tehran to an taba ƙaba da ba makama Ibrahima na gaskiya ita ƙabar Makka annabi Ibrahim ne ya je tsaya abun kaga zalika fadlullahi to a Makka ne kawai ƙaba take ƙabar Teheran ta ‘yan shi'a ce, sun yi ta kuma mai kama da ƙaba, la'alla kun gani, ai, baka gani ba ko? To, sun yi kayansu, Allah kiyaye. Ɗariƙa ma sun yi nasu a can Madinatu Sheikh ko? Kaga arna biyu. Allah kiyaye mu. Kai ƙabarka. ka bar ta Allah ka bar inda annabi ya zo ya tsaya kai ba ka je gunda wani kato daban ya tsaya ka je addinin Allah kake yi haka in ka je ma za ka ga abubuwan da ake yi ya saba da na Allah da annabi a nan ta Allah da annabi ba za a bar su su shirka ba don haka ba za su yi ba suna ga sun yi karfin da sai sun bayyana kafircin kuma Allah zai kare su shi yasa imamu malik dan anas imamu darul hijra ya baro birnin Madina ya taho Makka zai yi aikin hajji, yana zuwa ya ɗawa fil ƙudumi a ƙaba, ya taɓa rukunin yamani, ya sumbaci Hajar al-Aswad, ya ƙare ɗawa fi sau bakwai, ya je bayan makamu Ibrahim ya yi sallah nafila raka'a biyu, ya tafi rijiyar zamzam ya zara gugarsa ya jawo, ka san da da guga ake ja. an gane ya jawo ruwan da guga ya sha ya zuba a kansa kamar yadda annabi ya yi da ya daga kansa ya ga alhazai a gun imamu malik sai ce man arafa ni faƙad arafa ni duk wanda ya sanni ya sanni wa man lam ya arifni wanda bai sanni ba fa ana malik ibn anas ni ne malik dan anas kaji sunansa eh maliku dan anas yace fa inni nadhiru man hajji hadha albayti ala shirkin aw ala bid'a gargadi nake wanda zai zo aikin hajji a wannan daki kuma dan bid'a ne ko mushriki ya koma sai ya tuba ya dawo ya je ya tuba kafin ya dawo ko za ka ce imamu malik shi ma ya kafirta ka in kana mushriki ka je aikin hajji ba to yawo ka je kasar waje kaga mutane kala-kala da babu irin na garin Allah kiyaye mu ka san ku ana yawo ko layar sama yake tafiya sai ya je maka yan kwastam sun taba da migration su cire haza haram ya hajj jefar da laya wani ce mutanen garin nan ba sa son laya na ce ai ba sa so saboda ta saba wa addinin Allah aka kwace layin na'am in kai a lafiya ana faɗa a sallar farilla ake yi ba a yi a tanafila an gane Allah ya shirye da mu kenan kuma in ka je aikin hajji kana ɗan bid'a babu aiki ya ɓaci ana babu in ka je hajji da shirkarka ba kai hajji ba shi yasa da ‘yan shi'a suka ga ba za su yi shirkarsu ba a makka madina sai suka buɗe a Teheran. Eh, ai ba extension ba ne, wani abu ne daban. Ai extension kan can ya cika ka iya zuwa ko? Wannan sabon guri ne na iskanci aka buɗe shi, a bayyana kafirci, ai wa Allah jara'a, su ma masu fairan nan suka tafi madinati shehi, wanda suke cewa suna da istighfarinsu akwai tasbihin da ba za karka yadda ka karanta shi in baka je kayi liwadu ba ko ka danne yarka in ba haka ba ka kuskura ka karanta dan ladan kan nan ma sai ya cinye shi ka ji tsananin iskanci mana Allah kiyaye mu kuma ka ce wannan ba arna bane ba za a faɗa ba a bar kowa ya addininsa A'a za a faɗi gaskiya amma, wanda ya ga zai zama arna ya je ya zama, wanda zai zama musulmin Allah da annabi ya musuluncin. Ka san addinin Allah haka ake ma, an ƙinƙishi arna a cikinsa. Allah kiyaye mu. Amin malam. Ina ne? Mun fassara hadisin Zaid Sa'ad ibn Abi Waqqas kana ya ta'awudu na'am haka ne ko? Manzon Allah yana isti'aza yana neman tsari a bayan kowace sallah da wayannan kalmomin, cewa ke Allahumma inni a'udhu bika minal jubuni shine muke karanta ko? Ya Allah ni ina neman tsarin ka ka tsare ni minal jubuni daga tsoro. Karka dinga karka zan matsoraci kana wa'azi ka ki faɗan gaskiya malam ya ji tsoro. Ka faɗi gaskiya alabashi in ka faɗa a yanka ka. an gane annabi yana neman tsarin Allah ya tsare shi minal jubuni daga tsoro wal bukhli yace Allah ka tsare ni daga rowa shine bukhli al bakhil wa man yabkhal Allah to kaje duk wanda ya rowa Allah ce yayi wa kansa Allah kiyaye mu da rowa na'am sai mi kuma abu nawa aljubunu albukul wa a'udhu bika min an arudda ila arzalil umur yace ya Allah ina neman tsarinka kar na koma walakantacciyar rayuwa shine mutumin da ya tashi musulmi baya karatun addini baya karatun hadisan manzon Allah bai da fikihu baya zikiri in ya tsufa sai kaga ya rude shekararsa tamanin zai ce ma a kai ni gun babana. Ko yana zaune a ɗakin sai ce, Ni fa ku zo ku mai da ni gida, arzalil umuri kenan, kai la ya alama min ba da ilmin shai'a. Da da iliminsa kuma an yi brainwash education, ya zama fool. Allah kiyaye mu. To, annabi ya ce, Allah kar na manta. kar na koma wannan rayuwa mafi kaskanci duk wanda ya tsufa baya aikin Allah to haka sai ya koma wannan arzalil umur Allah kiyaye mu wa a'udhu bika min fitnati dunya annabi fa yake neman wannan tsarin fa ku gane fa da kyau fa ya Allah ina neman tsarin ka ka tsare ni daga fitinar duniya duniyan nan akwai fitintinu cewa amma mai kawaidi da yazo fassaran fitinar duniya ce fa huwa kullu ma yashghiluka anillahi duk abin da zai mai da kai busy ya hana ka addinin Allah fitina ne matarka ce ta hana ka ka je karatu ta hana ka zuwa jam'in asuba ta rike ka talabijin din gidanka ne falanka ne ana tafiya wa'azi kace masu zuwa wa'azi ba su kuɗi ne ba su da aiki shi yasa suke yawon wa'azi ka san akwai masu faɗan haka ko wai shi koyaushe da abin da zai yi har ma yana da dare ya sa abubuwansa ka mutu ba su cika ba to mai kawaidi ya ce wa huwa kullu ma yushgiluka anillahi duk abin da zai shagaltar da kai ga barin addinin Allah a rayuwar duniyar ka ɗanka ne to ya zama fitina gare ka ka nemi tsari da shi Allah ya kiyaye mu wa a'udhu bika min fitnatil qabri ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar kabari mai kawai da ya ce, Wahu su'alul malakain, haka ne kuma, tambayan da mala'ikun nan za su yi, munkar wa nakir, duk da cewa Malam Albani ya ce, ba za a ce musu munkar da nakir ba, a ce wai wasu mala'iku biyu kawai. Sheikh Salihul Munajjid ya ce, an faɗa musu munkar da nakir hadisin, ko da Albani ya raunana shi, sunansu ne ya ce, li'annahu manzar lam yuzar min qablu. baka taba ganin irinsu ba, idan mutum ya mutu aka sa shi a kabari, ’yan uwansa suna juyawa yana jin ƙaran takalmansu, sai mala'iku guda biyu su dira a kabarinsu, a zaraƙani aswadan, masu jan idanu kuma masu baƙaƙen fata, baƙaƙe irin kaman hularka, idan kuma kaman gaushin wuta, ka san ko munkar da nakir. Munkar abin da kake baka taɓa inkarinsa kake. su ne za su zaunar da kai su tambaye ka, waye Ubangijinka, me za ka faɗa dangane da annai Muhammadu, in ka bi sunan annabi za ka ce Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, ja'ana bil haƙƙi fa'aman nabihi wa saddaqna da sauri za ka amsa. In shehi ka bi fa, wani ce, waye annabi ce kaulaha. mai kuru-kuru ya zare mun ido wani ya ce kumeni wani ya ce zailani wani ya ce kailani Allah kiyaye mu a nan tambayar in baka ce annabi Muhammadu ba to kafa zama ɗan wuta mutum ya yi taɓe ya yi asara Allah kiyaye su tambaye ka waye annabinka ina alƙiblarka, duk mai ƙin sunnar annabi wallahi ba zai iya amsa wannan ba, kun ga shi yasa Allah ce, Yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa yudhillu Allahu zalimin ku duba suratu Ibrahim Allah yace zai tabbatar da mu'mine masu imani da wata magana tabbatacciya ita ce la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah in ka tashi a kabarinka ba da wannan ba to ƙaton ɗan wuta ka tashi. Ko kalmar gata da sauƙi, amma in ba ka santa ba tun kana duniya, ba ka faɗe ta ba da imani da yaƙini kamar yadda muka yi satin da ya gabata, wallahi ba ka iya ɓace maka satin. Allah ya shirya da mu. To, kun ga akwai fitina ta kabari kenan ko? Rawahul Bukhari Imamul Bukhari ya rawaito wannan hadisi. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وانا حديث معاذ ne yace manzon Allah ya rike hannun Mu'adh dan Jabal wa kala ya Mu'adh wallahi inni la uhibbuka kaji dan gata ba kai kana karyar kana son annabi ba wannan annabi ne ya rike shi yace na rantse da Allah Mu'adh ina son ka wace gata ta kai wannan annabi ya ce yana son ka. Me yasa annabi ya faɗa wannan so yake ya bashi wani abu da kar ya bar shi. Faƙala usika ya mu'azu, ina ma wasiya ya kai mu'azu, la ta da anna fi duburi kulli salatin ta kada ka yadda ka kuskura ka bari a bayan kowace sallar ka ta farilla ka ce, اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك kai duk addu'a in ta musulunci ne ba wahala, ba za ka daɗe kana yi ba kuma albarka tana cikinta, ya ce Allahumma inni ala zikirka, ka ce ya Allah, ka taimake ni in dinga ambatonka. Zikirin Allah fa daban zikirin shehu daban, ku dinga ganewa, kar su ce muku ai mu ma zikiri ne wannan shubuha ne, fa manittakar shubuhati faƙad istabara abidinihi wa irbi duk wanda ya kubuta daga waccan rikita rikitar ta ‘yan ɗariƙa ya kubuta da addininsa da mutuncinsa wanda ya koyi auka shubuwa annabi ce ya auka a haram kamar mai kiwo ne ya koro shanunsa yana ga bakin iyakar gona ga shanunsa ai sai sun auka ciki dama bahaushe ce saniya sai da haram ko sai ta shiga kayan wani ta ci, yasa ake rigima da manoma da makiyaya ko? Allah kiyaye mu. To sai ce, ka ce Allah taimaka min akan yawan zikirinka, ambatonka, wa shukurika da kuma gode maka, wa husni ibadatika da yin ibada domin ka shine ihsani, ka bautata wa Allah tamfar kana ganin sa, rawahu Abu Dawuda bi isnadin sahih. Imamu Abu Dawud ya rawaito shi, isnadinsa kuma ingatacce ne, to ina ga akan wannan za mu takaita, in Allah maɗaukaki ya kai mu sati na gaba sai mu ɗora akan wato sharhar wa'annan hadisai ko? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Allahumma rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين آمين